الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو المسلمين وأنهم هو من البركة musamman wanda suka hadarci wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma muna wa Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka da alkhairi a wannan haduwa da zamu a wannan kwanakan dalilin mudarasa ta alkur'ani dalilin tafsirin na alkur'ani dalilin kokarin wadda ma'ani na ayoyin alkur'ani domin mu sami tayassur da sauƙi na tadabburi ɓangaren alkur'an wannan a wannan masallacin kusan wannan shine karo na biyu da za a yi tafsiri na yin tafsiri ma wannan masallacin allah sanya ma wannan haduwa ta mu alkhairi da albarka a tafsirin da ya gabata mun ga wasu surori na alkur'ani wanda mun fara ne daman daga ƙasa kusan tafsirin mutasalsilin nashi ya kama tun daga unguwar tawalala wanda mun yi rabin izu ɗaya na farko sai a tafsirin da ya wuce muka yi idasa sauran rabin mun ƙare suratul ala lokacin karatuttukan mu suka ƙare insha Allah kuma a wannan tafsirin za mu tashi a cikin suratul farid bi idnillah haka haka a hankali a hankali bi idnillah har mu isa inda Allah ya sare mu isa a darasin da ya gabata a shekarar ta wuce mu ta farko wanda mun yi ishara akan wasu mukaddima akan yanayin da tafsirin namu zai kasance akan shi insha Allah wannan shekarar ma ta 1446 da yadda zan ɗan ishara ko da a gurguje a cikin 'yan mintuna akan yanayin tafsirin yadda da kasance insha Allah da ‘yan uwa tafsirinmu zai kasance na bin wannan ka'idodi guda hudu na malam tafsiri ko kuma usul ɗin da ake fassara alkur'ani da shi na farko da ayar da muka wuce a kanta inda akwai wata aya ta alkur'ani wadda ta fassarta ta za mu fassara ta da alkur'ani idan abu na farko tafsirin alkur'ani da alkur'ani karar kan shi sannan kuma hallo tafsirin alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kuma tafsirin alkur'ani da maganganun magabata sahabbai as-salafu salih da kuma maganganu na al'a'imma at-tabi'in atba'u tabi'in insha Allah sannan insha Allah za mu yi kokarin rabtin tafsirinmu da dalalat lughawiyya ko kuma da asalib na lugha ta larabci bi idan Allah tabaraka wataala kenan dai wannan sune tushika guda uku hudu wanda zamu tafi akan su insha Allah kuma tafsirinmu zai yi kokari ya baiwa janibi na aqida ta musulunci muhimmanci ya kuma baiwa janibi na fiqh muhimmanci ya baiwa janibi na akhlaq da tarbiyya ta musulunci muhimmanci kuma tafsirinmu zai yi kokari ya dinga lura da waka'inmu na yau wanda muke rayuwa a tare da su uwa a takaice ne tafsiri na alkur'ani malaman ilimi na tafsiri na alkur'ani malaman usulun tafsir suna cewa tafsir shi ne muhawalati ma'arifati muradin lahimin kalami a cikin alkur'ani alkur'ani magana allah ce to tafsiri kuma ƙoƙari a binciki a fahimci mai allah yake nufi game da wannan maganar da ya yi aya kaza me yake nufi da ita sura kaza me yake nufi da ita wannan shine kokarin da za mu yi insha Allah kuma wannan shine abin da tafsiri yake nufi bakin gwargwado bi qadri faqal bashariyya daidai gwargwadon yanda Allah ya sarewa dan adam zai kokari ya bayyana abin da aya alqur'ani take nufi bakin iya ilimin da Allah ya bashi ba shi ke nufi ba in malami ya yi tafsiri ya yi babu wani tafsiri bayan shi ba shi ke nufi ba in malami ya yi tafsiri mi'a fi mi'a daidai ne zai iya kuskure zai iya yin daidai Allah ya kama mana akan mu yi daidai mu tabbata akan tafarki na daidai kuma insha Allah ayoyi na asifar wanda za mu ga da yawa wurare ana samun matsaloli na ta'wili na ayatu sifar za mu yi kokari wajen tauzihin su da ishara ta haƙiƙa ta ahlus sunna wal jama'a a wannan nuka wannan dai a takaice shine ɗan muqaddimar da mun yi ta mufassara a tafsirin da ya wuce na shekara ta wuce da kuma tafsirin da muka yi na farko da muka fara a unguwar tawa mala insha Allah dai wannan ɗan muqaddima khulasa akan muqaddimar da muka yi a wancan lokacin saboda tana da muhimmanci balma malamai suna ganin cewa in za a yi tafsiri za a buɗe tafsiri ya kasance a ba da lokaci mai yawa akan yin irin wannan mukaddima a haɗu usulin tafsiri a haɗu tushen shika na tafsiri domin tafsiri da ya tumbatsa ya yawaita malamai suka yi rubututtuka a kan shi da yawa sai suka yi wasu littattafai waɗanda ake ce musu usulin tafsiri tushe na tafsiri baicin gashi na a aikace a littattafan malamai tuwon tushe za ka wajen sanin tafsir da kuma hannu ƙawa'idun tafsir wasu ƙa'idodi wanda su taimaka ma wajen fahimtar tafsiri almiyam zai ilimi ne mai zaman kanshi yana daga cikin ilmuka masu mahimmanci allah taimaka kuma al'ada ce a ƙasar hausa duk wata na ramadana in ya zo za a dinga sa tafsirin alƙur'ani a masallatayya domin a raya wannan masallatayya domin kuma a raya suna ta matsalar sama da yawan karatun alkurani da yawan mudarasa ta alkurani manzan allah sama sama abdullahi bin abbas yake cewa manzan allah ya yi kowace ne daga cikin mutane kyauta kuma ya kasance ya yi iska mai ba da kyauta ya yi ta kyauta duk kyautar iska kaga ne mai iska take da kyauta babu ruwa ko ina ba da take kuma to mazala ya hita kyauta ko ina ba da awa yake sannan manzan Allah sassan ya kasance ya yi yin kyauta a cikin watan ramadana in mala'ika jibril ya haɗe shi suka yi da yake suna arda ta alkur'ani manzan Allah ya kasance yana yin arda ta alkur'ani ya dinga karanto wa mala'ika jibril alkur'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi a cikin watan ramadana a shekarar da annabin rahma annabin muhammad sallallahu zai rasu mala'ika jibrilu sai da suka yi da shi da manzon Allah harda guda biyu tun daga farko alqur'ani har karshen alqur'ani ya karanta ma mala'ika jibrilu wannan harda menene fa'ida a cikin ta wannan watan watan alqur'ani ana so a yawaita karatun alqur'ani a ciki bal ma Allah madaukakin sarki ya buɗe ya buɗe ayoyi na azumi bayan aya ta farko aya ta biyu amma za ka sanaye allah maɗaukin sarki bayan cewa kai wannan wata wata na alƙur'ani ne شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتعالى رمضان شيني دي وانت أكا سبقودا القرآن أتكيش أن سبقودا القرآن أتكيم وتعالى رمضان يتقلو المحفوظ كتوكم إجراء كاوش سماء الدنيا كما فارا وحي كمان زانا سسر يارجع وتر رمضان kaga wata ne na alkur'ani shi yasa manzo Allah yana ta'awudin alkur'ani a wannan wata kuma yayi umarni da a yi ta'awudin alkur'ani sunna ce yawan karatu alkur'ani yawan karanta shi domin hada cewa karanta shi domin fahimta ma'anar shi karanta wasu ilimin mukana shi kada ka yi wasa wajen kokari wajen ba da mahimmanci na habartar majalis na tafsiri alhamdulillah wannan suna ta ƙasa hausa suna ce tsayi ba kyakkyawa duk da akwai kusakurai amma as wanda suka asasa ta Allah saka musu da alkhairi Allah taimaka Allah sa alkhairi dama haka abu yake a karan farko za a iya samun matsaloli yau da gobe sai abu ya kawo canji bayan ci gaban ilimi da sauransu insha Allah kenan surar da za mu tashi ita ce suratul tawariq insha Allah wannan sura suratul tariq sura ce wadda take makkiya tana da ayoyi guda goma sha bakwai sura ce wadda aka sabko ta kafin hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan a rayuwa ta makka galiban duk surorin da aka sabko da su kafin hijira ana musu lakabi da sura makkiya surorin da aka sabko su bayan hijira mazalar sama ana musu lakabi da sura madaniya ma'anar shi inda za a kadarta an sauko da wata sura ba a garin makka ba amma dai kayan hijira ce wannan sura mai ne sunanta makkiya inda za a kadarta an sauko da wata sura bayan hijira amma ba a garin madina ba lokacin da manzala su sama ya je makka yin aikin hajji an sauko mishi da surori daga cikinsu da surori da ayoyi daga cikinsu a yau ma'amman da madina ku a garin makka aka sauko amma da ke bayan hijira ne madaniya wadda kidan wannan shine babban zabin inda malamai suka bada dukkanin ayoyi ko surorin da aka sako da su kafin hijirar manzalar sama makiya ce ko bayan hijirar manzalar sama madaniya ce to ana iya samun sabanin malamai wannan surar mafi yawanta madaniya ne mafi yawanta wannan makiya ce za a samu sabanin malamai wajen tabbatar shi makiya ce ko madaniya ce kuma a sura makkiya a iya samun wasu ayoyinta madaniya ce a sura madaniya a iya samun wasu ayoyinta makkiya ce kiran annazar al'ifra bil ghani har wannan shi ne tana da ayoyi goma sha sha bakwai wannan sura tana da tana ɗaya daga cikin surare na makkiya kuma ta bi tsari na irin surori na makkiya tana yin mu'alaja tana yin ba da faɗakarwa akan abin da ya shafi aƙida ta musulunci da kuma aƙida da imani da ranar lahira da ta da mutane da mai da mutum akan asalin halittar shi ranar tashi alkiyama sannan kuma alo ta tabbatar da hujjoji akan tabbatuwar yuyuwar tashin alkiyama da mai da mutum a asalin halittar shi ko da ya rijiddige sannan kuma hannu wannan sura ta yi bayani a kan gaskiyar alkur'an sannan kuma hannu wannan sura ta yi ishara a kan kaidi da makircin da mushirikai da kafirai suke wa addinin musulunci da addinin allah muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma allah ya yi musu alkawalin zai maida musu wannan makirci a takaice dai wannan sura a cikinta da akwai jerin gwano na rantsuwa guda biyu rantsuwa ta farko an yi ta ne akan aikin masu aiki da kuma sakamakonsu da halinsu a lokacin da suke aiki da sakamakonsu sannan rantsuwa ta biyu an yi ta ne akan ingancin alkur'ani wannan kiran shi da rantsuwan da gani wanda sura na ta kumsa sura nan ta fara da rantsuwa ta farko wanda allah ya rantsuwa da sama da kuma tauraro wanda yake haskakawa ya yi rantsuwa a kan cewa kowane mai aiki ba da akwai masu rubuta aikin shi ta tahi gaba tsoron nan tana nuna wa ɗan adam ya duba asalin halittar shi an halitta shi ne da ruwa wanda yake hutuwa daga jikin mace da namiji sannan allah maɗaukakin sarki yana da ikon in ya ga dama halittar tashi ba za ta yi ba kuma yana da ikon ya maida shi a asalin halittar shi bayan ya mutu ya rududduge domin shi yake ya samu ikon halittar shi a asali da ruwa don haka wanda ya yi halitta tun babu ita ba tare da ake ba shi ya yi cancanta ya maida ta min babu aula wadda sannan kuma da wannan surar ta ci gaba ta yi bayani akan ranar tashin kiyama rana ne wanda za a yi bincike za a binciko dukkanin abin da yake koyi sannan kuma allo dan adam matukar bai ba aiki nagari na kwarai wanda zai tsayar da shi bayyana karfi da zai tsiratar da kanshi bayyana wani mai taimaka mashi sai surar ta rufe da rantsuwa akan ingancin alkur'ani da kuma ƙoƙarin makirci da kangi na kafirai da suke yi tijahar qur'an da tijahar din suna ƙoƙari su ga sun bice hasken Allah Allah kuma yaki ya kyamaci sai ya cika wannan addini ya tabbatar da wannan addini wannan dai a takaice shine saƙon da wannan sura take ba mu irin wannan salo na a waɗi saƙon sura kayan a shige da yana da mahimmanci za ka ga yana taimaka maka wajen tadabburi na alƙur'ani kafin ka shiga sura ka san wani saƙo take badawa menene yan jarida suke cewa kanin labarai ko lokacin da su fara ba da labari sai sun fara ba da wani kanin labarai kafin a fara ba da labari tukwanahi a shiga labarin to wannan mukaddimar da ake yi kafin sura ana ba tsakanin labaran abinda sura take ta kumshi da shi kidan sakamakon da take ba da wada kidan sha Allah sai mu shiga wannan sura insha Allah wanda sai karanta mana majmu'a ta farko da rantsuwa da kuma ababen da aka rubuta akan su insha Allah sai mu ga fara insha Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين السلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر نعم wannan sura suratul tariq Allah madaukakin sarki ya buɗe ta da rantsuwa da sama da kuma rantsuwa da tauraro mai haskakawa Allah madaukakin sarki ce was sama'i ina rantsuwa da sama wa tariq ina rantsuwa da tauraro wanda yake zuwa da duhun dare a ganin Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da sama yayi rantsuwa da taurari mai zuwa da daddare to wannan rantsuwa ce allah ɗauki sarki ya yi da halittu nashi ya halitta kuma haka ne allah ɗauki sarki yana rantsuwa da duk abin da ya so daga cikin halittun shi amma bawa bai halitta a gare shi ba ya yi rantsuwa da wata halitta sai ga allah ɗauki sarki da allah kaɗai zai rantsuwa da sunan shi ko da siffar shi ko da da sunan shi ko da sifar shi ko da zatin shi alam din zatin shi ko ka ce wallahi alamun zat suna ne na Allah kuma alam ne na zatin Allah ko da suna ɗaya daga cikin sunayen Allah war rahman war rahim wal aziz wal jabbar ya halitta ko kuma kai rantsuwa da sifa daga cikin sifofin Allah na rantsi da mai shayar da ruwa in mun shiga cikin tsanani Allah maɗaukin sarki na rantse da wanda ran shi ran mu yake hannun shi na rantse da wanda yake amsar rayukanmu da shi yasa za mu ga rantsuwa na manzana sama irin haka da yawa wallazi nafsu muhammadin biyadi haka kenan ya halitta kuma ya halitta kai rantsuwa da alqur'ani domin alqur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah maɗaukin sarki alqur'ani magana ce ta Allah kalamun ba ya kaga sifa ce ta Allah kenan da Allah kaɗai za ka yi rantsuwa man kana halifan fani halifullah kamar yadda mazan su da bayyana duk wanda zai yi rantsuwa ya yi rantsuwa da Allah maɗaukin sarki shi kare kan ka gana Allah ya yi rantsuwa da wasu daga cikin bayan shi wasu daga cikin halittun da ya halitta malamai suke cewa idan Allah ya yi rantsuwa da abu wannan abin na da mahimmanci mai girman gaske ga ɗan adam wanda aka san koma a ƙur'ani da aljannuwa na farko allah ya rantsuwa da sama sama tana da mahimmanci mahimmanci ba karami ba daga ina wahayi yake zuwa daga sama arzikin al'umma daga ina yake ba daga sama ruwa in bai zo ba duk arzikin da ke da kai a ban kasa wahala ce amma ruwa yana zuwa za a ga canjin rayuwa kaga kinan kaga arziki ne raya gangar jiki daga sama yake zuwa ruwa arziki ne raya ruhin jiki daga sama yake zuwa wahayi kaga sama tana da muhimmanci sai kuma tauraro annabi al-tariq al-tariq shine tauraro wanda yake zuwa da daddare daman tauraro da daddare ke zuwa to kuma me yasa aka siffanta shi da turuq allazi ya'ti bil-layl saboda a nuna maka muhimmanci shi a cikin dare kaga tauraro yana da muhimmanci yana haskaka sama yana kawata sama za ka duk tunanin da kake in ka daga sama za ka dinga samun inshira'in kan wajen tunani ga kyau sai kuma ta hanyar tauraro na za ka iya gane lokutuka na sallah da lokutuka na yin ayyukanka sannan kuma wani tauraro suna rage duhun dare malamai suke cewa inda za a kasance a ƙungumin daji ba hotuna ba komai a hannunka ba matarbakiya bakka da mai raka ka in ba a nan sama ba da in ka dara ka na taurari a gaina da mahimmanci ga rayuwar ɗan adam shi ya samu abokin sarki ya rantsuwa da shi wasu samani wa tarik malamai suke cewa me yasa aka sanya ma tauraro a tarik sun biya annajmu tarikan da annahu innama yadharu bin layl wa yakhtif bin nahar yana bayyana ne a cikin duhun dare yana koyuwa a ɗin rana ta yi to duk ko ba ko mai zauwa da daddare amma da rana ba a gari shi sunan shi a tarik daifin tarikun shi sa mai suke cewa wa kullu ma ya ji ulailan fa huwa tarikun da abin da yake zuwa cikin dare tarik wada shi yasa manzala sallallahu ya ce kada mutum in yayi bulaguro ya zo wa iyalin shi a cikin dare farika kada ya zo ma iyalin shi cikin duhun dare ba tare da ya sanar da su ba ko ka sanar da su ko ka sanar da su ba ka tsaya a masallaci ka yi nafila zuwa sani ya haika zo musu ka yi istiyadadi wani shi ne ladabi na musulunci ka ga yanzu alhamdulillah sauki ya zo ga salula sai ka sanar da iyalinka to da wasu sama'uwar farika sai Allah ya girmama lamarin wannan tauraro wa ma adraka mafara me ya sanar da kai sha'anin wannan tauraro malamai suke cewa wannan wa ma adraka istifhamu ne na litafkhim wa ta'zim tambaya ce neman masaniya ce domin a girmama lamarin wannan tauraro litafkhim domin a girmama shi wa ta'zim a kadarta al'amarin shi a dare shi almishi don hankalinka ya dawo ka san menene wannan afarik wa ma adraka mafarik shin me ya sanar da kai menene wannan tauraro wanda yake afarik sai Allah ya fasarta shi kaga inda babu ta fassara a kan wannan sai malaman tafsiri su yi ta samun sabani a ce kaza ne a ce kaza ne sai tafsirin afarik ya zo a cikin ayatan wannan shine ajla ko akwa tafsirin Qur'an da Qur'an mafi girma mafi karfin tafsirin Al-Qur'an da Al-Qur'ani a nafsin aya abu ya zo mujmalan kuma sai a fassara shi a yi tafsirin shi ya yi da a wata aya daban abu ya zo mujmalan sai ka ɗauko wata aya ka ce ma'anar shi abin da waccan aya ta ƙunsa a nan wurin kaga yi kayan amfani da ra'ayinka ko ra'ayin malamai ko makamanta haka amma shi a nan wurin nassin alkur'ani ne siyaƙin yake fasarta maka wasu ma'a'i wa faru wa ma'adara ta mafaru an daji musa allama ake sarki ce shi ne tauraro asaƙib mai haske tauraro asaƙib wanda yake da haske da yake tulla dole asaƙo ko kuma asaƙab shi ne tulla to haske gare shi na yadda yana tilla duhun dare wasu malamai suka ce la annaji musafib taurare wanda yake da haske wanda yake tilla wannan hauhawar da shekaru suke yi domin su saci wannan su saci wahayi in za a yi to in suka haudu junan su ya juna to sai a turo musu tauraro wanda yake attafin wanda zai tilla wannan jeruwar tasu ya kona su hada idan ka da tafsiri biyu amma ne wanda ya fi karfin da ne shi ne a jazuwar sakin tauraro mai haske wanda yake tilla duhun dare da hasken shi kuma ba abin ba iya babu ba a hana cewa in aya tana iya ɗaukar ma'anoni guda biyu ba tare da an samu ba ta ba kishiyar juna a tsakanin ma'anonin ana iya ɗora ta wani yana da cikin ƙa'idodi na malamai na tafsiri in aya tana ɗaukar ma'anoni guda biyu ana tabbatar da ita da wannan ma'anonin guda biyu matuƙar babu kishiyarcin juna tsakanin wannan ma'anonin guda biyu kaga wannan aya tana iya ɗaukar dukkanin ma'anoni to an yi rantsuwa ina jawabul qasam ina amsa ta rantsuwa jawabin kasan ina take amsa ta rantsuwa amsa ta rantsuwa shine in kullu nafsin lamma alaiha hasib amsa ta rantsuwa Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa akan cewa lallai tabbas kowace rai tana da mai kiyaye ta mai kiyaye ayyukan in kullu nafsin lallai tabbas kowace rai lama alaiha hasib tana da mai tsare ta ma'anar shi shi ne ma kullu nafsin illa alaiha hafiz kowace rai tana da mai tsare ta kiran nan in inna sai ta koma ma lama ya ta koma illa sai ya kasance ma'anar ma kullu nafsin illa alaiha hafiz ƙara kowace rai tana da babu wata rai da za ka gani face da akwai mai kiyaye ta mai kiyaye aikinta Allah ya wakala wani mala'ika ya dinga kiyaye wannan rai ya wakala wani mala'ika ya dinga kiyaye aikinta na alkhairi ko na shari wannan shi ne ma'anar ayat cikin nuna kaga ma'ana ce mai girman gaske duk wani ma'aiki da za ka yi duk wata mata da za ka yi duk wani haraka da za ka yi to da akwai mala'ika Allah ya tsora a tare da kai wanda yake rubuta duk aikin da za ka yi na sharri ne ko na alkhairi ne ana rubuta shi yasa malamai suke cewa idan za ka yi aikin mummuna ka ji kunyar Allah ka ji kunyar mala'ikun da ke tare da kai ka san da cewa wannan abu ana rubuta shi wai ba Allah bai san ba a ruwa ba ba shi iya rubuta ba ne ba la an yi haka ne domin a ƙara tabbatarwa da ɗan adam hujja na tare da domin mutum wallahi garnama gare shi mutum gardama gare shi da taurin kai gare shi to sai aka bi duk salon da za a bi ta yadda ba tigin da za a yi ya yi gardama a tuna mashi kuma a bashi kwakwalwa mara mantuwa a ce lokaci kaza lokaci kaza kayi kaza ga shi an rubuta kuma daman an gaya ma ga mala'iku ba suna tare da kai wanda yana rubuta alkhairin ka wanda yana rubuta shirin da kake duk aikin da za ka yi duk harakar da za ka yi wasu malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa mala'ikun da suke rubuta ayyukan bayi na alkhari ko na shirin wasu malamai suka ce la tana nuna mala'ikun da suke kare ɗan adam game da musibu da suka iya same shi kamar yadda al'allama ibn kasir yake cewa ay kullu nafsin alaiha min allah hafizun yahrusuha min al-afat kowace rai Allah ya turo mata mala'ikan da zai dinga kiyaye ta daga musibu da kan iya faruwa wani lokaci za a ga mota ta mota ta ka yaro daga yaron na tashi na biyu a nan kuma bai mutu ne abin mamaki wani lokaci da kayan haɗuwar da ya kamata maka yi ciwo kaza daga ka tashi na yaro allah ba kada ta malaka zai same ka kuma da mala'ika da allah ya wakana ya kiyaye kuma ya tabbata azkar da dama wanda mazala sun ce duk mutumin da ya karanta su allah zai turo mai kiyaye shi daga cikin mala'ika har ya tashi da gurin ba ma wanda zai same shi ya kada da akwai mala'ika ma mai kiyayewa ba da game da lamarin mala'iku masu rubuta ayyukan bayi Allah ba wakil sarki a cikin surat kan ya yake cewa walaqad khalaqnal insana walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid شديدا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Allah madaukakin sarki ke cewa hakika mun muka kashe mun muka halicci dan adam wala kan khalaqna insana mun muka halicci mutum dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma mun san abin da ran shi yake waswasi a kai abin da ka irta a ranka abin da kai tunani da shi a ranka Allah ya sani in ka ga babu ya san duk abin da ke cikin zuciya wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kai bane mu mun yi kusanci da shi zuwa ga wannan mai yake suna jijiya wadda ita ce markar rai shi wanda in aka yanka ta wani sabon rai fiyat zai wuta ko dabba ma in ka tashi yanka ta wannan jijiya ce kana cirewa ka kare raƙumi duk mun girman shi da ka cike jijiyar a tsaye yake bat zai wani daga jini ya gama zuwa to allah ya yi kusanci da kai sama da wannan jijiyar kaga ya aka wata abin da ko wani abin hatsari ka gani haka za ka yi kama wuyan ka za ka kama ko allah ya yi kusanci da a kan wannan jiye min hablil wari in ya talaka mutalaqiya ka tuna lokacin da mala'iku masu rubuta ayyukan bawa suke haɗuwa akan rubuta ayyukan bawa hannun yamini wani a ɓangaren dama yana rubuta ayyuka na alkhairi na bawa وعن الشمال ولكم أقرأ هني شندامة حبو إلى رمت أيك شنشر قريب ذكر سقوة ناس أنقر الدعوة كالأنقر هبوك ما ينفق من قول ليس أسن ياسم نم أنقر الدعوة نم أنقر هبوك ما ينفق من قول إلا لديه رقيب أتيب باب مكانت ذاك إيه وإي برنتنا أتو أيك إما كان ما أنك وإي أرمو تاتو إناك أيك شيسا أكي تنبيه bil'adna al'ara kinan magana ta yi zama kaɗan to ita ma ana rubuta ta domin ba da aula aiki wanda ido ma yana da ƙwarar illa da zai raqibun ati da akwai raqib ati wasu malamai suka ce ɗaya sunan shi raqib ɗaya sunan shi ati wasu malamai suka ce za a dukkanin su wannan sunan shi raqibun ati wannan sunan shi raqibun ati raqib mai kiyayewa ati mai zama mai lasan kakar kaga wannan ayar mata nuna cewa da akwai mala'iku masu rubuta hakan wannan Allah mafi sarki cewa inna alaikum la hafizin inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun
na'am Allah maɗaukin sarki ke cewa wa inna alaikum lahafizin lalle akan ku da akwai mala'iku masu kiyaye aikinku masu rubuta aikinku kiraman katibin mala'iku ne masu daraja me yasa aka ce masu daraja ne dan kaka yi tunanin yaranka ne fa la masu daraja ne masu mutunci ne kaji kunyar su saboda darajar su ma ya kamata ka kiyaye wani abu katibina suna rubuta duk abin da kai ka aikata ko abin da kai Allah ke sai kuma Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa na sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa na a samu ne mai fitila da ɗan yana haska wani haska jai yawa sai kuma allah maɗaukin sarki bayyana mana cewa a cikin surat ra'ad allah maɗaukin sarki ke cewa alimul ghaibi wa shahada alimul ghaibi wa shahadati kabirul muta'al alimul ghaibi wa shahadati kabirul muta'al سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر يحفظونه من أمر الله محل شهد الله أكي سركيتي له معقبات من بين يديه ومن خلفه da akwai masu bibiya aikin shi magana ko aiki in kai bawa da akwai masu bibiyar shi min bayyana da yau min khalfi gaban shi da bayan shi yahfazunahu min amrillah suna kiyaye wannan aikin da yayi da maganar da yayi da umarnin Allah Allah ya musu umarni idan kaga dan adam ya san da cewa babu wani abin da zai aikata face sai ya kasance yana da akwai shaida karara akan shi mala'iku za su rubuta kasar da ya aikata wannan laihi ko ya aikata aiki na alkhairi za ta yi shaida a kan shi sannan kuma gangan jikin shi ma za ta yi shaida a kan shi kamar yadda wasu ayoyi suka nuna haka Allah mawaki sarki ce in kulli nafsin lamma alaiha hafiz ya zo da takhfifi ya zo da tashdidi lamma da lamma alaiha hafiz dukkan su almihimmi suna nuna ma'ana ɗaya shine kasancewa babu wani rai face da akwai mai kiyaye ta mai kiyaye ayyukanta to wannan bayan Allah ya yi rantsuwa akan tabbatar madadan adam fa ta aikin da za ka aikata to da akwai mai kiyaye wannan aikin da akwai mai lura da wannan aikin sai Allah ya dawo ya tabbatar madadan adam cewa da akwai tashin kiyama kuma Allah yana da iko da kudura akan ya maido dan adam kamar yadda halittar shi take ko ya diddige ko ya koma ƙasa in yana inkari ya kalli asalin halittar shi Allah ya halicce shi babu ya dawo ya halicce shi babu ya kasance da akwai shi yanzu ya halicce shi tun babu babu wani abin da Allah ya gani na halitta wadda take kama da halittar ɗan adam Allah ya kirkiri ɗan adam ya halicci ɗan adam to kaga har ka yi inkarin mai da halittar da Allah ya halitta ƙarfi halittar ta shi yasa Allah mafi cikin ja falyan burin insani min makhuluk ɗan adam ya tsaya ya duba ya ga daga me aka halitta shi kaga wannan su'alin aka wajen hashi zuwa ga annabi adam shine amsar an halitta shi ne daga laka in aka wajen hashi zuwa ga hawa mata annabi adam an halice ta ne daga haƙar ƙari na annabi adam to an aka wajja shi daga an aka wajja wannan aya akan ƴaƴan sufa ga amsar dama kuma ƴaƴan ake nufi wala falyanzu insan mutum ya duba mimma khuliq daga me aka halice shi sai Allah ya bada amsa ya ce khuliqa min ma'in dafiq an halice shi daga ruwa wanda yake dafik mai tura junan shi juna mai tunkuda junan shi da juna kulkanin ma'in dafik an halitce shi daga ruwa wanda yake tunkuda junan shi juna ma'in dafik ruwa na mani yana tunkuda junan shi juna in zai hutu yana hutuwa da tadaffuk to ya Allah ya faɗi siffar hutuwar shi don kasar ruwan rauni gare shi tun kuɗa juna shi da juna yake rauni gare shi to allah ya halatti ɗan adam daga wannan ruwa ƙwada kulka min ma'in dafa to shi wannan ruwan daga ina ne asalin masdar ɗin shi ƙwada sai allah ma'aukin sarki ce ya kuruju min bayan sulbi wata rayu wannan ruwan yana hutowa tsakanin asulbi baya wata ra'ayi da kuma ƙashin ƙirarfe daga ƙashin ƙirarfe ƙirji wadda ya furzu min bayan su malamai suke cewa yana hutuwa daga bayan namiji wata ra'ib yana hutuwa daga ƙirjin iyamaci a tara'ib jam'i ne na tariba a tariba shi ne ƙashi na ƙirji na mace wasu malamai ce za a tariba shi ne wannan matantakar iyamati nono na iyamati wada sannan kuma asul shi ne gadon baya kenan ruwan maniyi na ɗa namiji yana fitowa ne daga bayan shi ruwan maniyi na iyamati yana fitowa daga ƙirjinta ko daga nononta ko daga ƙirjinta wannan shi ne taswirin da alkur'ani ya bayyana ruwan maniyi na ɗa namiji fari ne mai kabri na ɗiyama ce masara ne marashin kabri ana samun wani lokaci ya kasance fari wanda manzon sallallahu a hadisin da imam muslim ya rawaito na sauban sauban yake cewa manzon sallallahu yake cewa ma'ul rajul abyad wa ma'ul mar'a asfar fa idha ijtama'a فعلى مني مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله أذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل أن أثنى بإذن الله وانا حديث الإمام مسلم يروتوشي ذاك ثوبان فزال يكتوى هو ماء الرجل هو كلا نمني ندى نمشي أبيض الفريد wari ne malamai na fiƙi kuma a wata uwa ma ya bayyana cewa yana da kabri wadda kan kaga nasi ne mazar sama kan haka kuma haka ne a waka na iya mace kuma asfar masara ne wari ne mai rinjayen masara dai malamai suka ce wani lokaci daidai gwargwadon yanayin abincin da yake ci zai iya canza launi don kara wata daga wannan ruwan ya canza daga ta wani shin lahiyar nila daidai gwargwadon yanayin cin abincin ta yana iya canza ya koma fari shi kuma bayye da kabiri na ɗa namiji manzala ya ce idan ruwan maniyi na ɗa namiji da na iya mace suka haɗu kenan bayan an yi saduwa ta aure to idan ruwa na ɗa namiji ya rinjayi ruwa na iya mace to za a samu ɗa namiji da izinin allah haka ba ranar sami baina idan kuma ruwa na ƙiyamace ya rinjaye ruwa na ɗa namiji za a samu ƙiyamace da izinin Allah a wani hadisi mazala ya ce idan ruwa na ɗa namiji ya rinjaye na ƙiyamace ɗan yi kama da namiji ko da ɗan uwan namiji idan ruwa na mace ya rigaye ruwa na miji ɗan sai ya kama da wannan macen ko ya kama da kakannin shi na yan uwan ma'aifiye shi kayan kaga wannan duka suna ta annabi Muhammad sallallahu ta bayyana haka to yayin dai abin da yau likitanci ya tabbatar shine halitta dukkanin ta tana zauwa ne daga kwayar mani na kalami inda ma mace buwaina ce gare ta kwai ne na halitta gare ta ya za mu yi tausayi shi da abin da ya tabbata a sunna shine hadafin kawo wannan an mun lura abinda alkur'ani ya tabbatar a nan gurin da abinda sunna ta tabbatar in muka dauke su aka yi maka wanda cin karo akan haka malamai na ijazul ilmi sun yi bayani manganu kala-kala akan tawfiqi tsakanin mu'tayat tabiya ci gaban ilimi na likita ci da kuma abin da ya tabbata nan gurin almihim ba shi korewa kasancewa halitta na ɗa daga ruwan mani na ɗa namiji yake kasancewa ruwan mani na ɗa namiji da akwai alhaiwanatul manawiyya wannan halittu na ɗan adam ƙananu ƙananu kamar tsotsa mai babban kai ba abin mamaki ba ne ba kasancewa asalin mastar ɗin daga ruwan namiji ne sannan kuma hayo shi ma ruwan mace yana tasiri wajen haddade nau'i na halitta domin shi wannan ruwan na ƙanami wannan ƙwayoyin halitta wannan tsutsotsin nan masu babban kai wanda suke cikin ruwa na ɗanamiji za a iya samun namiji ko mace a cikin shi haka suka tabbatar kenan kaga babu cin karo shine amfanin ɓangaren jaz al'ilmi fi ƙwa'ani karim wasunan nabawiyya shine amfani suna kokarin tawfiki abinda ya tabbata na ilimi inda akwai cin karo su nuna ma babu cin karo inda akwai cin karo a zahiri in kuma ma babu cin karo ya tabbatar ma ya cewa kai kaga wannan ba shi bukatar wani bincike to da dama mutane da basu karanci ba wannan fanni na al'ajaz kuma kwararru ne malaman da suke rubutu a cikin shi a ilimi na likitanci sun kware kuma a qur'ani sun kware wanda in ilimi ne na binciko ma'adanan ƙasa sun ƙware kuma alƙur'ani sun ƙware in ilimi ne na mai yake suwa na ci gaban ɗan adam sun ƙware kuma alƙur'ani masu ƙware kowane fanni ƙwararru ne a ɓangaren wancan a wannan ɓangaren ƙwararru ne kuma suna haɗuwa shekara da shekaru shi duk shekara duk lokutuka suna ƙara bincike suna ƙaro al'amurka na ci gaba a ɓangaren wannan ilimi to kaga yana da muhimmanci shi yasa ga mutumin da bai karanci ba haka daga ya zo yana ta ƙaryata hadisan manzon Allah da ayoyi na alƙur'ani yana ta ƙaryatawa ya ce ga ilmi abin da ya ce amma ga alƙur'ani abin da ya ce kaga yana buƙatar mutum ya karanci wannan bangare ne ilimin Allah ya taimaka Allah ya sa alkhair sai mu dawo kan ayar da muke ciki Allah mu dauke sarki ke cewa fal yanzuru al-insanu mimma khuliq mutum ya duba daga me aka halicce shi asalin halittar shi shine khuliqa min ma'in dafiq an halicce shi ne daga ruwa wanda yake tunkudar junan shi juna an khuliqa min al-maniyyi al-mutadaffiq an halicce shi ne daga ruwan mani wanda yake tunkudar junan shi juna yake zuwa da gudu allazi yansabbu bi quwwati wa shidda yayin wanda in zai zo yana zuwa da karfi ta yanda shi mai huddoron wannan sai ya ji gajiya inda sauran ciwon baya ya kan fara jin ciwon baya tashi sai ya ji futuru ya ji jikin shi ya saki shine babban farikin da zaka bambance tsakanin mani da mazi idan manihi ya zo sai ka samu fituwo sai ka samu gajiya da kasala da mutuwar jiki yadda ka san an aiko maka mutuwa ko asarar kuɗi mai yawa rana ko kuma in kai aiki yau ya ce ma ka je dauro ka je sesiyon rana sai ka samu mutuwar jiki amma mazi ba ka samun mutuwar jiki lokacin da ya mutu wannan kenan yanayin hutuwar shi kenan mazi zai iya hutuwa ma baka sani ba amma mani zai wahala ya hutu baka sani ba sai dai mutum bai da lafiya infection ta mishi yawa wanda dan kan mutum ya ce to ni ina jin kaza to wala Allah da akwai matsala sanyi yawa mutum yawa yanda har yana iya zubowa bai sani ba amma in dai a lafiya zai hutu sai mutum ya san da hutuwar shi wanda sannan kuma lohe launi shi ruwan maziyi bayyana kabri ruwan mani yana da kabri don kaga wannan ma farko ne za a ga da dama mutane suna shiga cikin rikitarwa a wannan nukta kan cewa mutum ya tashi ya ga ruwa a jikin shi ko kuma ya san babu ruwa a jikin shi kuma ya ga ruwa a jikin shi ya ta shiga cikin rudani da sauransu mutum ya kiyaye sifofin kowanne Allah taimaka shi kuma mati wadi yana fitowa tare da bawali galiban tare da bawali ko kuma bawali ya tsaya ya biyo bayan bawali wadda shi da shi da wadi da mazi duk ɗaya ne bambancin shi shi wannan tare da fitsari yake zo shi kuma wancan ba tare da fitsari ba da mazi ɗin da wadi ɗin duka rashin lafiya take kawo su ko rashin lafiya ko mutum ya tara sha'awa ko makamantan haka har ya kashi zuwa ga rashin lafiya da makamantan haka wanda mafi yawan su dai maslar ɗinsu dai infection ne kawar jinin istihada ma rashin lahiya ne game da iyamaci da sauransu ma za zai idan falyan zuru isa ne ma kulika min ma'in dafi kan halitta shi ne daga ruwa wanda yake tuntukar juna wanda yake zuwa da ƙarfi subhanallah an halitta shi ne daga ruwa na an halice shi ne daga ruwa wanda yake tunkudar junan shi shi ne ma'in dafiq ya khuruju min bayin sulbi wannan ruwan yana hutowa daga gadon bayan ɗanamishi wata ra'ib da kuma ƙashin ƙirji na iyamace wannan fassara ɗaya ce fassara waccan ɗaya fassara malamai suka ce ya khuruju min bayin sulbi wata ra'ib wannan ruwan yana hutowa daga gadon bayan ɗa namiji da kuma ƙirjin ɗa namiji yani wasu malamai sun nuna cewa ruwan wannan daga ɗa namiji daga ɗa namiji ga baki ɗin shi ke hutowa daga bayan shi da kuma ƙirjin shi wasu malamai suka wasu wanda su ne jimhur mafi yawan malamai sun ta akan cewa la da bambanci wanda yake fitowa daga gadon baya na ɗa namiji ne wanda yake fitowa daga ƙirji na iya mace ne almihim dai wannan da akwai ɗan ta cewa amma abin da ya fi dai wanda mafi yawan malamai suke fusarta shine wanda muka bayyana sai Allah ya ce innahu ala raj'ihi laqadir lallai ya san da cewa Allah madaukakin sarki ala raj'ihi akan ya maida shi asalin halitta shi laqadirun wallahi mai iko yani Allah da ya halicci dan adam daga wannan ruwan to in dan adam din nan ya mutu ya riddige ya zama ƙasa ko ya zama ruwa ko ya zama teuka ko ya zama iska to Allah yana da inci yana da ƙoƙa iko da damar maida shi shi yasa hada lam ta ta'kidi laqadirun tabbas yana da iko wannan fassara ɗaya ce kidan fassara ta biyu shine malamai suke cewa innahu ala rajhi laqadir Allah yana da ikon ya maida shi dan adam a wannan ruwan ma ba ya zama mutum ba tun a ruwan a buge shi wani ya zo ya rigaye shi shi ya sa malamai suke cewa a ruwa ɗaya da ɗa namiji zai iya fitowa yana iya huddo da ƙwayar halitta sama da dubu ɗaya a ruwa ɗaya su ne za su yi kokowa ɗaya ne zai sha a cikinsu kira kaga Allah yana da iko wannan wanda ya sha an Allah yana da ikon ya maida shi ya kadarta wani daban to har menene mutum zai zo dinga wa Allah madaukakin sarki jijji da kai tare da inda Allah ya ga dama tun kana dugon mani Allah zai maida ka to kiyan kaga wannan ma'anoyin guda biyu kowace tana bada wa'azi mai girman gaske innahu ala rajul laqadir lalle Allah madaukakin sarki akan mai da dan adam yana da iko yana da kudura wannan in man dauke shi akan ana nihin da shi alba'ar wal nushur shine Allah yana da iko ya tado halittar dan adam ya maida shi koda ya riddige wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shine yake kirkiro halitta sannan kuma hallo bayan halittar ta mutu ta riddige ta zama kasa summa yu'iduhu ya maida halittar dan adam yanda take wa huwa ahwanu alayhi i'ada ta yi sauki a gurin Allah game da farkon halitta shi yasa malamai suke cewa qa'ida ta fahimta wannan nasin shine al-qadiru ala al-bada'a qadirun ala al-i'ada min babi aula al-qadiru ala al-buda'a qadirun ala al-i'ada min babi aula wanda yake da ikon kirkiro halitta yana da ikon mai da halitta bayan ta lalace ta rududduke min ba da aula ta abin da ya hima sauki wannan kenan shi ne wannan kuma allah mawaki suke bana a cikin sautin burod inna huwa yudi wa yu'i shi ne ke kirkiro halitta kuma shi ne ke mai da halitta asalinta ma ba wannan kenan kaga malamai shi yasa suka rinjayar da wannan ayar innahu ala rajulin laqadir tana magana ne akan mai da halittar dan adam ta asali suka rinjayar da cewa ana nufin da ita alba'as wal nushur a tado dan adam a mai da shi yanda yake da bayan ya riddige ya mutu ya zama kashishuwa da ƙasa da sauransu tsutsotsi duk sun cinye shi to Allah ya maido halittar shi domin tashi alƙiyama munasabar ayat da za ta zo baya tana nuna mana cewa magana tana yi ana yin ta ne wa akan tashin alkiyama ya sa malamai suka rajja rinjaya wannan fassarar da take nuna cewa mai da halittar ɗan adam bayan ya rididdige ba a mai da ɗan adam ba tun yana cikin ruwa kafin ya zama mutum ma a mai da wadda shi ne allah ma'aukin sarki ce yau matublar sarara a ranar da ake finciko asirai na ake binciko abinda zukata suka koyi yau matublas sarai Allah yana da iko ya maito halittar shi domin ya shirya zuwa amsa tambayoyi Allah yana da iko bayan ya riddige ya zama kura ya zama ƙasa ya zama ruwa in a ruwa ya mutu in mutuwa ya iska ta sheke shi in kona shi aka yi kawai da 'yan indiya suke a shekar da iska shi suwa tunanin su don kawo masa azaba ko makamata ko a sashi cikin ruwa ko wanda ƙwaro ko wata dabba ta cinye shi ko kuma a sashi ƙasa ƙasa ta cinye shi ta rindige shi ya koma ƙasa to Allah yana da ikon ya maido shi kamar yadda yake duk wata illar da ke da kwai a tare da shi babu ita he illar da ta shari rashin imani hatta da makaho zai dawo da idan shi gurgu zai dawo da kwahuwan shi ras illar da take tsaya a mutum shine illar da ta shahi imani innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur subhanallah yawma tubla sarair ranar da Allah maɗaukin sarki yake binciko asirrai yake binciko ababen da zuciya ta ɓoye a mai da abin da yake ɓoye a mai da shi ƙiriƙiri ya hutu kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya bayyana a cikin suratu al'imran yau mata biyar da wujuhu wata suwar da wujuhu a ranar ta shikama ranar da wasu huskoki za su kasance farare wasu huskoki za su kasance mummuna yani wanda ya aiki mummuna a za a sanya mishi alama a huskar shi ya zamto huskar shi baka lindin wanda ya aiki kyakkyawa za a sanya mishi alama a huskar shi ya zamto huskar shi wara fit Allah taimaka ya zo a hadisi hadisi wanda yake muttafaqun alaihi daga Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar yake cewa yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un 'inda istihi يقال هذه غدرة فلان بن فلان دول وندا يي يودرا أنا دورو دنيا يودرا أكان الديني yaudara akan mu'amala yaudara akan hukunci yaudara game da iyalin shi yaudara ta sata duk wata yaudara wanda ya wata yaudara ko da asirin shi ya rubu a nan doron duniya ta ta kyama za a sanya mishi tuta a daidai mazaunan shi a daidai inda yake zama a karma mishi tuta a bayan shi ya zo da ita a dinga cewa wannan wani ne da ya yaudara a kan kaza a kan kaza kiran asirin shi za a finciko a bayyana awa kuma hallo mutum in ya yi sata ya zo a hadisi manzala ce in mutum ya sace kasa daidai gwargwadon shibir kamu daya za a tuntuko mishi tun kasan bakwai a dora mishi da kwanta ina ga wanda ya sace karurruka ina ga wanda ya sai da hilayen mutane ina ga wanda ya sai da hanyoyin mutane ina ga wanda ya cinye dukiyar al'umma haka kuma hallo mutum in ya sace raƙumi akuya za a tsora mishi a lafta mishi sai yi tsawon kuma ba biyu in yi rowa ma da ita za a tsora mishi haka wannan musibat don haka ko mutum ka ji wai ƙiƙashewar zuciya ta kai ga mutum ya dinga cewa subhanallah ka ji mutum yana cewa wallahi da kunyar duniya gwanda ta can wallahi ka ji mutum yana cewa da kunyar duniya gwanda ta can da kunyar duniya gwanda ta lahira ba zan yarda ba a nan in zo in tona kayan asiri ba zan yarda ba a nan gurin in zo in bayyana ba zan yarda in ji kunya a nan ba gwanda a can in ji kunya duk wanda yake da irin wani tunanin za a ga haramce a gaban shi kawai babu allah a gaban shi bayya zuwa gurin wa'azi bayya zuwa ya saurari ilimi bayya zuwa ya karanci addinin musulunci wanda yake da yan wannan tunanin Allah ke na shi ne Allah ke sarki ce yau matu da sara'i ranar da za a bayyana a tsirrai ababen da suke a ɓoye na mutane a sara'i jam'i ne na asir abin da yake a ɓoye mutum ya yi shi Allah zai bayyana duk abin da ke cikin zuciya Allah zai bayyana wa husila ma fi sudur Allah waka zai kice za a finciko abin da yake cikin zukata yake cikin kirji duk abin da yake kirji za a finciko shi a hudo shi waje ya zama iyana mutumin da ya yi sata gashi mutumin da ya munafurci gashi mutumin da yake bautawa Allah ba dan Allah ba ba da ikhlasi gashi Allah kenan sai allah maɗaukin sarki ya kore duk wata hanyar da ɗan adam yake tunanin zai iya tsira matukar bai ba aiki na gari na ƙware fama da homin kowace wala nasu allah maɗaukin sarki ce ɗan adam ɗan bai ba aiki na gari na ƙware bai yi da kowa ƙarfin da zai iya tumɓikewa kanshi azaba wala nasu bai yi da wanda zai iya agaza mashi ya taimaka mashi bai yi da kowa wanda zai iya turewa kanshi azaba da kanshi bayyada wani mai ƙarfi wanda zai taimaka mishi ya agaba mishi matuƙar bai ba aiki na fara yau ma la yanfa umaru yau ma la yanfa umaru wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم Allah maɗaukin sarki ya ce ranar tashi kyama ranar da dukiya ko ƴaƴa ba su amfani sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wanda take salim kyakkyawa da aiki nagari na kwarai shi yasa malaman tafsir suke cewa lokacin da ya kasance da a nan duran duniya mutum galiban in wata musiba ta zo mishi in yana da ƙarfi da kanshi yake turewa in kuma bai da ƙarfi yana taimako yana neman agaji to a ranar lahira babu wani babu ƙarfin da zai iya ture maka azabar Allah babu wani wanda ya yi sai ya taimaka maka da haka aikinta shi kaɗai ne zai fidda ka ka yi ƙoƙarin yin aiki nagari na ƙwarai wanda zai fidda ka ranar tashi kama ka yi ƙoƙarin yin aiki nagari na ƙwarai wanda zai kubutar da kai a ranar tashi kama wanda kenan shine fa malahu min quwwatin bashida wani ƙarfi da zai ture azabar Allah wala nasir kuma lobayyana wani wanda zai agaza mashi ya taimaka mashi a wajen ture mashi azabar Allah wa ɗauki sarki wadda ta sabuka kan shi don uwa wannan na yi tunanin koma iya idasa tsurar gabaki ɗaya kuma da alamu lokaci ya karata ko insha Allah kinan nan gurin zamu tsaya a takaice dai don uwa mun yi mun ga wannan suratul tariq mun ga kusan rabinta ko sama da rabinta wanda yana magana ne akan aiki na bawa in yayi shi domin karanci shi domin yawan shi shine Allah madaukakin sarki ya dora mala'ika akan dan adam mai lura da shi sannan kuma hannu Allah madaukakin sarki ya nabba dan adam kada ya yi jijji da kai ya duba asalin halittar shi daga ruwa ne a wani guri Allah ya ce ma'in mahim ruwa wanda yake wulakantacce fada baicin ya duba asalin halitta shi ya ga daga ruwa ne Allah yana da iko in ya ga dama tun yana ruwa ma ba a halicce shi ba Allah yana da iko kuma ya mai da halitta shi ya tashi daren da kam kamar yadda yake ranar tashin kama domin ya je amsa tambayoyi domin tsayuwa gaban Allah maɗaukin sarki yau mutum da sarari ranar da ake binciko a sirrai kuma ɗan adam a wannan ranar ba shi da ƙarfin da zai ture ma azaba Allah matuƙar bai yi ba aiki nagar na kwarai sannan kuma lobai da wanda ya isa ya agaza mishi a ne har waɗanda suke cewa in ka bi su kamar shewannan ɗarikai za su ce suna da aljihuhai wanda za su kwashe mutum sun ya shi aljanna su yi jigila da shi a ɓoye kaga wannan al'ayar nan ta kore bas da wannan ƙarfin allah ke allah taimaka aikinka kaɗai yake fudda ka ta wanda maza nasa muke cewa ya ke fatima ki tambaye da abin da ke so na dukiya nan amma game da zamar allah na ta shiga ma la'ubin an kimi allahi shai banna wadatar da ke komai maza ya ce wanda aikin shi bai yi gauga da shi wurin shiga su aljanna to nasaba shi dangantaka shi ba ta isa wata gaba da shi Allah ke abinda muka faɗi daidai Allah sa suke mai zan asa kuma abinda muka ne kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya Allah mu bayu ne a gare ka muna da bukatu na alkhairi ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah muna fanka ya Allah ka mana gamdakatar da ayyuka